الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana uku ga watan sha'aban shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne daidai da yammaci na 20 ne ko 19 19 ga watan 4 shekara ta 2018 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihina wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ji kamalin da rahama a satin da ya gabata mun tsaya ne a babi na casa'in da hudu a cikin kitabul adab yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 95 babu istihbab at-tabshiri wat-tahni'atu bil khair babu istihbab at-tabshiri wat-tahni'atu bil khair babi ne da zai bayani game da mustahabbaccin yin bushara yi wa juna bushara da kuma taya juna murna idan abin alkhairi ya same shi shine abin da ake nufi da at-tahni'at yi wa juna murna madalla madalla to wannan shine abin da ake nufi da at-tahni'atu amma cikin abin da ya samu tun alkhairi abin da ake cewa bushara shine ka bawa mutum labari da abin da zai faranta masa rai duk abin da ya kunshi labarin da zaka ga wa mutum hankalinsa ya tashi wanda ba sunansa bushara ba amma ka kawo mutum labari ka gaya masa maganar da idan ka gama hankalinsa zai kwanta ya ji daɗi to wannan kai masa bushara ke to addinin musulunci yana so a koda yaushe abin da zai rinka fitowa daga bakinka zuwa ga sauran yan uwanka musulmi da kake mu'amala da su yau da kullum ya kasance bushara ce ya kasance duk abin da zai fito daga bakinka idan dan uwanka ya kasa kunnensa abu ne zai ji shi mai daɗi wanda zai faranta masa rai to addinin musulunci yana son wannan kwarai da gaske a cikin mu'amala ce yau da kullum to wannan shine abin da malan ya kulla babi a kansa zai mana bayani insha Allah ta'ala qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace malan zai bude da ayoyi kamar yadda ya saba al'adarsa idan ya bude babi yakan kawo ayoyi kafin ya shiga cikin hadisai malan yace fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wannan aya tana cikin suratul zumar tana cikin suratul zumar aya ta goma sha bakwai da ta sha takwas Allah shi bana wata ala yake cewa da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa bashir ibadi ka yi wa bayi bushara ka gaya wa bayi abin da zai faranta musu rai kamar mai tambaya ya tambaya su waye bayan da za a yi wa bushara sai Allah maɗaukakin sarki ce allazina yastami'una alqawla su ne waɗanda suke jin zance wannan zance malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da zance anan shine alqur'ani mai girma zuwansa da alif da lamin ma'ana alqaulul ma'ruf zancen nan da yake sananne shine alqur'ani mai girma waɗanda suke jin zancen Allah madaukakin sarki fayattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyau daga cikin sa abin nufi sai su yi aiki da shi alqur'ani gaba ɗayansa mai kyau ne babu wani abin da yake mai kyau da mara kyau a cikin sa na fata an fahimta yawa ayar ba ta nufi akwai wani bangare mara kyau a cikin alkur'ani ko kuma akwai wani bangare wanda yake mai rauni wanda yake ba mai kyau ba babu wannan a cikin alkur'ani gaba ɗayansa to wannan aya idan maka leta da ke za mu ga abinda Allah madaukakin sarki ya bude da ita shine fa bashir ibad kai wa bayina bushara aya ta biyu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah madaukakin sarki yace yubashshiruhum rabbuhum ubangijinsu madaukakin sarki yana musu bushara bi rahmatin minhu da wata rahama wata katafariyar rahama daga gare shi shi Allah maɗaukakin sarki sannan wa ridwanu da kuma yarda har yanzu daga gare shi wa jannatin da aljannatai lahum wanda dukkaninsu nasu ne su waɗanda ake yi bushara wanda a cikin aljannatan fi Allah maɗaukakin sarki ce fiha na'imun muqimun akwai ni'ima tsayayya dawwamammiya wacce ba ta gushewa har abada wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke mafiya girma wajen yi wa ɗan adam musamman muminai bishara saboda ku kalla almubashir ɗin waye almubashir ɗin shine Allah subhanahu wata'ala waye ke bishara shine Allah maɗaukakin sarki yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bishara to me almubasharu bihi ɗin da me ake musu bishara shine da rahama yarda aljannatai duka sannan suwaye almubasharu na ɗin waɗanda ake busara su ne muminai a shi kaga aya ce da ta tattaro a dukkanin abin da ɗan adam yake bukata bayan ya mutu idan ɗan adam ya mutu babu abin da yake bukata kamar rahama Allah madaukakin sarki da yardarsa ƙarshe kuma a sashi cikin a sashi a cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya samu a cikin su wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ku yi bushara da aljanna allati kuntum tu'aduna wacce aka kasance ana yi muku alkawarinta tun a duniya wannan shi ma mala'iku ne ya siya muminai bishara lokacin da suke ɗaukar rayukansu innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah hakika waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah mun yadda da Allah madaukakin sarki shine ubangijin mu shi ya kamata mu bautatawa shi ya kamata mu mika al'amuran mu gaba ɗaya zuwa gare shi sun mastaqamu sannan suka daidaita suka samu istiqama wannan istiqama din ba karamin abu bane yan uwa abu ne mai wahala kwarai da gaske shi sa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa shayyabatni hudun wa akhwatuha ma'ana suratu hudu da yan uwanta wanda suke bayani akan istiqama sun sa na farfara lokacin da Allah madaukakin sarki yace da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wastaqim kama umirta ka daidaita ka tsaya kamar yadda aka umarce ka annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace bai yi auni ba sai farfara ta fara fito masa saboda me saboda wahalar istiqama din saboda ka istiqama abu ne da yake mai wahala kwarai da gaske to amma idan bawa ya dace Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya samu istiqama to shikenan ya dace a rayuwarsa to bayan sun yadda Allah madaukakin sarki shine ubangijin su sannan kuma suka samu daidaito suka suka suka samu istiqama sai Allah ce tatanazzalu alaihimul malaikatu mala'iku za su rinka sauka a gare su lokacin da suka zo mutuwa suna ce musu Allah ta khafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kada ku damu kada ku ji tsoro cikin abin da kuka bari a duniya Allah ba zai tozarta muku shi ba la ta hazanu kada ku damu cikin abin da ku je ku tara a lahira Allah madaukakin sarki zai amintar da ku sai Allah ya ce wa abshiru sannan sai mala'ikun su rinka musu bushara suna ce musu ku yi bushara bil jannati allati kuntum tu'aduna da aljanna wacce aka kasance ana muku alƙawarin ta tun a duniya idan kun yi aikin da kun ba Allah madaukakin sarki amma wannan abin da muka ambata mumini kadai zai same shi dan mutumin da ya ba Allah madaukakin sarki ya kyautata mu'amalarsa da Allah maɗaukakin sarki ya kyautata biyayyarsa ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan ya gyara zamantakewarsa da sauran ɗan adam wanda suke tare da shi to idan ya zo rasuwa Allah maɗaukakin sarki zai datar da shi da waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu gaba ɗaya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fabashshir fabashsharnahu bi ghulamin halimin sai muka yi masa bushara duk ku duba da yadda ayoyi suke ta bayani akan me bushara bushara ko yawwa Allah ce fabashsharnahu sai muka yi masa bushara hu din nan addamiru yarju ila man ila ibrahim alaihi salam damir yana kuma zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam a mala'iku Allah madaukakin sarki masa bushara bi gulamin da wani da halimin mai hakuri da juriya shine annabi isma'il alaihi salam za ku ji wata hikima ta alqur'ani Allah madaukakin sarki wani wajen kuma sai ya ce fa basharnahu bi gulamin mai ali min haka ne wani zan yi ce gulamin halim wani kuma gulamin alim to duk inda kaji an ce gulamin alim annabi ishaq alayhi salam ake nufi shine baban annabi yakubu amma duk inda kaji an ce gulamun halimun to annabi isma'il ake nufi shi kuma shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan ayar ita take nufi malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya kira annabi isma'il mai juriya da haƙuri ba dan annabi ishaq ya gaza wajen juriya da haƙuri ba ne a'a ba dan haka ba ne amma allah maɗaukan sarki ya zaɓi wani abu daga cikin ɗabi'unsa ne wanda ya fice da shi shine juriya da haƙuri ku tuna allah na cewa fafashar na habi gulamin halim gaba kaɗan sai ce mai falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbu an inni ara fil manami anni adbu ka fanzur ma za tara Allah marfan sarki sai ke so ya baka labarin dalilin da yasa aka kira annabi Ismail mai haƙuri da juriya sai Allah ce a lokacin da annabi Ismail ya girma ya kai samartaka lokacin da ya kamata a fara cin moriyarsa lokacin da yaro ya girma ya isa a fara cin moriyarsa a gida to a daidai wannan lokacin kuma sai annabi Ibrahim ya mafarki cewa gashi ya gan shi yana yanka ɗansa mafarkin annabawa kuma gaskiya ne babu shirbici a cikinsa ba irin mafarkin bane ni da kai mafarkin annabi gaske ne saboda haka sai ya ce fanzur ma za ta ra ya kai ɗana ga abinda na gani a cikin mafarki Allah ce ne yan kaka me kake gani me annabi Isma'il ya ce ya abati fa'al ma tu'mar if al ma tu'mar ya babana aikata abinda aka umarce kama ana ya bada kansa a yanka kin yace satajiduni insha Allahu min as-sabirina zaka same ni idan Allah ya yarda a cikin masu haƙuri ba zan yi raki ba ba zan kuma hana ka zartar da umarnin Allah a kaina ba sai Allah ce falamma aslama yayin da annabi Ibrahim ya yarda zai yanka ɗansa annabi Ismail ya yarda a yanka shi wa tallahu lil jabin ya kwantar da annabi Ismaila akan fuskarsa malaman tafsiri suka ce ya kwantar da shi akan fuskarsa ne domin kada ya juyo da shi yana kallonsa tausayin ɗa da uba ya hana shi yanka shi to shi sa sai yan kwantar da shi ta baya domin zai yanka shi ta baya ne wana dai nahu ayya ibrahima qad saddaqta ru'ya sai kawai aka kira annabi ibrahim ya ji an kira shi ce ya ibrahim dakata qad saddaqta ru'ya tabbas hakika ka gaskata mafarkin da kai daga Allah madaukakin sarki da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya fanshe shi da me wafa dai nahu bi zibihin abin da wani abin yanka wanda yake mai girma aka kawo aka yanka wani abu aka fasa yanka annabi isma'il to kun ga wannan ba da kan nasa dai juriya ne ko ba juriya bane hakuri ne ko ba hakuri bane ko ko shakka babu wannan hakuri ne mai girma ma kuwa wanda ba kowa zai iya wannan ba to shi sai Allah madaukakin sarki yayi wa annabi ibrahim bushara da cewa za a bashi wani da wanda yake mai mai hakuri da juriya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra nan ma kuma mala'iku sai suka ƙara dawowa suka ba wannan bishara ba ita ce waccan da aka yi wa annabi ibrahim a karan farko ba waccan bishara haihuwar wane ne annabi isma'il amma wannan kuma haihuwar annabi isa ce allah ya ce wa laqad tabbas haqiqa ja'at rusuluna manzannin mu sun zo ibrahima wajen annabi ibrahima bil bushra da wata bushara suwaye manzannin mu sune mala'iku mala'ikun da muka yi bayanin su satin da ya gabata wanda aka aiko su halaka mutanen annabi lut alaihi salam to kun san kafin su karasa garin annabi lut sun fara tsayawa gidan annabi ibrahim alaihi salam suka masa bushara ko to wannan ita ce busharar da suka masa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa mar'atuhu qa'imatun matar annabi ibrahim tana tsaye lokacin da mala'iku suka zo su ne masa bishara tana sauraron abin da suke gaya wa mijinta na cewa za ka samu ɗa a lokacin ya tsufa ita ma ta tsufa duk sun ɗeba tsammani daga haihuwa saboda a ƙa'ida al'ada yanayin da suke ciki mutum ya kamata a ce ya daina haihuwa a cikinsa to amma kawai sai mala'iku suke ce masa ai Allah ce magaya maka za ka samu ɗa to ita kuma tana tsaye tana ji fa kat sai ta yi dariya malamai suka ce ta yi dariya ne saboda bisharar da aka yi na cewa za a halakar da mutanen annabi lutu saboda sasan mutanen banza ne amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi fa dhahikat shine fa tamifat ai sai jinin al'ada nan da nan sai balle mata mace yar shekara 80 ko abin da ya kama da haka ai fa dhahikat kawai sai jinin al'ada ya balle mata sai ya rinka zuba zuwan jinin al'ada me yake nunawa dalili ne da yake nuna cewa a shirye take da ta dau cikin da ta haifa da shi kenan ina fata an fahimta yau haka wasu malaman suka fassara فبشرناها بإسحاق الله تسمك متى بشارة دا النبي إسحاق ومن وراء إسحاق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق sai Allah maɗaukin sarki ce sai muka mata bushara da za ta haifi ɗa mai suna ishaqa wa min wara ishaqa yaqub ƙarƙashin ishaqa ɗin shi kansa akwai ɗa da zai samu mai suna yaqubu wato ku duba wani kudura da Allah maɗaukakin Allah maɗaukakin sarki mace ta ɗebe ɗan mani da haihuwa gaba ɗaya amma sai gashi ana mata bishara da za ta haifi ɗa ɗan nata ma zai haifi ɗa ga masunansa ba ma wai ɗan ake mata bishara ba a hajji kama a lokacin ake mata bishara za ta samu ɗa sannan kuma jika zai biyo bayansa kuma dukkanin su annabawan Allah maɗaukakin sarki manzanni mursalai wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce fanadatul mala'ikatu sai mala'iku suka kiraye shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi a lokacin yana tsaye yana sallah a gurin bauta annallaha yubashshiruka bi yahya suka ce masa Allah madaukakin sarki ne maka bushara da zaka samu da yahya wannan kissa kuma kissa ce ta annabi zakariya alaihi salam shi ma annabi zakariya kissarsa kusan shige ce da ir kissa annabi ibrahim alaihi salam ya girma matarsa ta girma dukkaninsu ba su da ɗa to sai kasance a lokacin da na maryam mahaifiyar annabi isa mahaifiyarta ta haife ta to an yi ƙuri'a akan wane ne zai ɗauki nauyin kula da ita to sai wannan ƙuri'a ta faɗa kan annabi zakariya alaihi salam mahaifin annabi yahaya alaihi salam to sai kasance shi ne yake kula da ita to abin da yake ba shi mamaki shine idan ya shigo wajenta sai ga irin abincin da ba a samu a lokacin zafi sai da ba a samu a lokacin zafi sai da sanyi sai ga shi da zafi a wajenta abincin da ba a samu a lokacin sanyi sai da zafi sai ya gan shi da sanyi a wajenta to shine abin yake bashi mamaki shine tambaye ta yace ya maryamu anna laki hada ya ke maryam ana kika samu wannan sai ta ce masa huwa min indillahi ai daga wajen Allah madaukakin sarki yake to wannan abin da ta gaya masa to shi ma a lokacin sai ya sa rai ashe daɗe wannan da yayi da shekarun da ya ɗauka bai samu ɗa ba Allah subhanahu wataala zai iya bashi ɗa wanda zai gaje shi to shine a lokacin a sai ya daga hannu ya yi addu'a hunalika da zakariya rabbahu a wancan wajen a can din a daidai wajen sai ya daga hannunsa sai ya roki Allah madaukakin sarki qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yana wa Allah magiya Allah kai min baiwa ka bani kyauta ta zuriya tayyiba tsarkakakkiya daga wajenka innaka sami innaka antas samiul alim zuwa ƙarshe to shine sai mala'iku suka kirawo shi fanadatul mala'ikatu sai mala'iku suka kirawo annabi annabi zakariya suka ce masa wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi a lokacin yana tsaye yana sallah a gurin ibadarsa suka ce masa anna Allah yubashshiruka bi yahya hakika Allah madaukakin sarki ne maka bushara da kai ma zaka samu da sunansa ma yahaya مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وندا مصدقا بكلمة من الله ينا مي كسكة كلمة الله مدوكين سركي سنة وسيدا zai kasance shugaba a cikin mutanen sama ana annabi kenan daga cikin annabawan Allah wa hasuran zai kasance mutumin da baya marmarin aure gaba daya ma'ana annabi zakariya abin da ke nufi da hasuran yana da ƙarfi irin na namiji amma kuma ibada da shagalta wajen ban Allah maɗaukakin sarki bai ma bashi ya aure ba gaba ɗaya gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya cire masa ma san auren a cikin ransa sai haka annabi haya alayhi salam har ya girma har ya gama rayuwar sai kuma ga Allah maɗaukakin sarki bai yi aure ba sannan wa nabiyan zai kasance kuma annabi daga cikin annaban Allah min salihin kuma daga cikin nagartaccen bayi wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce id qalatil mala'ikatu tuna lokacin da mala'iku suka ce يا مريم يا كنا أنا مريم إن الله يبشرك بكلمة من حسنه المسيح عيسى بن مريم حقيقة الله مركن سركين مك بشارة da kalma daga gare shi malamai suka ce abin da ake nufi da kalma shine annabi isa alaihi salam ya kasance ne da kalmar allah maɗaukakin sarki ma'ana inna matsala isa inda allahi كمثل آدم سأل الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون معنى الله مركن سركي يا كسن تد النبي عيسى عليه السلام ده كلمة كن شيسا كما يدى mai fatal majid ya kawo cewa imam ahmad dan hanbal ko wani shi daga cikin malamai na cewa laisa isa kun walakin bi kun kana annabi isa ba shine kun din ba ba shine kalmar Allah ba amma sai dai ya kasance ne da kalmar Allah Allah sa an fahimta ba shi ne asalin kalma ba kalma Allah ita ce kun kasance wata Allah maɗaukan sarki da ita ke kasantar da komai amma annabi isa ya kasance ne ya zama bawan Allah ya zama halittaccen bawa da kalmar kun lokacin da Allah ce masa kun sai ya kasance to shi ne abin da ake nufi da bi kalimatin min Allah bi kalimatin min husmuhu sunan sama almasihu isa ibn maryam almasihu ana ce masa almasihu saboda idan ya shafi makaho yana warkewa idan ya shafi gurgu yana tashi idan mutum ya mutu ya shafa jikinsa sai ya tashi da Allah madaukakin sarki ba annabi Isa wannan baiwa malaci al-ayatu wal ayatu fil babi kathiratin ma'luma wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatu ayoyin da suke bayani akan bushara a cikin alkur'ani ayoyi ne masu yawa kwarai da gaske to amma malai ce zai isa ne da kawo waɗannan domin sun isa dalili su su kaɗai allah maɗaukan sarki ya samu dace yanzu za mu shiga cikin hadisai hadisi na farko an abi ibrahim wa yuqalu abu muhammad wa yuqalu abu muawiya abdullah bin abi aufa an karɓi wannan hadisi ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda shi ne abi ibrahim wai kalu wasu malaman suka ce alkunyarsa ba abu ibrahim bace shine abu muhammad wasu malaman suka ce a'a alkunyarsa ita ce abu muawiya ba abu muhammad ba amma dai sunan shi shine abdullahi ibn abi aufa yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama hakika manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bashar khadijata ya yi wa na khadija bushara رضي الله عنها الله يكرم تردا ببيت في الجنة دوان جدا أتكين الجنة من قصب وان ديك نكرو كما كتير جدا جلاس كو جدا لؤلؤ لا صخب فيه وان جدا بابها يعني أتكين سا ولا نصب سنن باب جزيا hadisin yana cikin bukhari da muslim kuma yadda malam ya ambata a nan wajen wato abin da ya faru shine wata rana manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suna zaune da nana Khadija sai ta tashi domin ta je ta kawo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wani abu ko dai ruwan sha ko wani romo ko miya ko wani abin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zai dan taba ya sa a bakin sa to bayan ya tafi ta bayan ta tafi kamin ya dawo sai mala'ika jibril shi kuma ya sauka yana sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa gana na khadija nan za ta zo wajen mu yanzu za ta zo wajenka a hannunta akwai abu kaza ɗauke idan ta zo ka gaya mata cewa allah maɗaukakin sarki ya turo ni takanas daga saman bakwai ce in ce yana gaishe ta musamman aka turo mala'ika jibril daga saman bakwai allah maɗaukakin sarki ya turo shi a matsayin ɗan saƙo ya zo ya gaya na khadija cewa yana gaishe ta yadda Allah ta tabbata a gare ta sannan sai ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka gaya mata sannan ni ma ka ce ina gaishe ta ma'ana sai dan raba ta sa gaisuwa a cikin ta Allah subhanahu wata'ala shi ma yana gaishe ta sannan sai ya ce kuma ka ce mata har yanzu Allah subhanahu wata'ala ne mata albashir da wani irin gida a aljanna wani katafaren gida shi sa aka abin da na kira bibaiti da wani irin gida fil jannati a cikin aljanna min qasabin na karau ko ka ce gidan gilas ko gidan lu'ulu gida haɗaɗɗe ƙerarre wanda babu irinsa a duniya ma'ana hatta ƙasar ɗin da aka faɗa malamai suka ce an kawo sunan ne don a kamanta ka gane abin amma ba irin na duniya ba ne a gidan babu hayaniya ma'ana a nan akwai hayaniyar yara akwai hayaniyar mutane wani lokaci kana so ka huta ba dama saboda hayaniya da sauransu a cikin gidan aljanna babu hayaniya sannan wala nasab babu gajiya babu aiki miƙo min wancan dafa wancan zuba ruwa babu wanda a cikin aljanna to haka duk waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya ce a ga mata babu su a ciki mala'ika jibril kuma isar da sako ya ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya ga na Khadija wannan bushara to kun ga da wannan hadisi yake nuna mana cewa ashe na Khadija ita ma ɗaya ce daga cikin mutanen da Allah ya wa bishara da aljanna tun suna duniya idan ka ce yanzu idan kai rantsuwa ka ce wallahi tallahi na Khadija ya aljanna ce ba kai ka fara ba haka ne saboda me saboda nassi daga Allah subhanahu wataala ya tabbata gashi to amma dukkanin wanda ba nassi ne tabbatar ba ba ka iya baga kirji ka ce wannan dan aljanna ne idan kai wannan kai ganganci ba ai komai nagartan mutum komai kirkinsa komai bin Allah sai dai ka sa masa rai ka ce muna fata wane ya kasance dan aljanna fata kake amma ka zarta ka ce ka ba wani aljanna wani dan aljanna ne wannan kuskure ne babba ɗan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja kunne akan wannan kamar da yake cikin hadisin na na isha lokacin da Uthman dan maz'un ya rasu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi alqasabu abinda ake nufi da alqasbu huna anan wajen malici al-lu'ul mujawwaf shine lu'ul wanda yake an sarrafa shi wasakhabu abin da ake nufi da asakhabu asiyahu wal laghatu qara da hayaniya shine abin da ake nufi wan nasabu abin da ake nufi da annasabu shine at-ta'ib gajiya kenan ko at-ta'abu gajiya kenan hadisi na gaba wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu musa al-ash'ari yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi أنه توضأ في بيته أبو موسى الأشعري وترانا ياي الولاء تكين جدنسا ثم خرج sannan sai ya fito daga cikin gidansa faƙala ya ce la'alzamanna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wala akunan na ma'ahu yaumi hada ya ce yau da insha Allah ta'ala zan lazamci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zan kasance tare da shi gaba ɗaya ni na yau da inda annabi ya shiga zan bi shi duk inda annabi ya fito zan fito tare da shi duk abin da annabi zai yau zan naɗe shi domin in shi a cikin rawa ta na ranga aiki da shi ina fata an fahimta yawwa bari mu ji abin da ya faru faja al masjida sai abu musa al ash'ari ya fito ya taho masallaci ya taho wajen annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fas'al anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ina annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqalu sai sabai suka ce wajjaha huna ai yayi nan wajen suka nuna masa wani bangare suka ce yayi nan qala yace fa kharajtu ala afarihi as'alu anhu ni kuma sai na fito ina bin duk inda aka ce min yayi ina bin gurbin sa ina tambaya da Allah ina kuga annabi yayi sai sai annabi yayi nan wajen ya ƙara bi ya ƙara bi salamu alaikum dalla ina annabi ai annabi yayi nan wajen sai ya ƙara bin wajen haka ya rinka bin inda annabi yake tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hatta dakhala bi'ra arisin har sai da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya shiga wani waje da ake ce masa wata rijiya ce wajen da ake ce mata bi'ru aris ya shiga wajen fajalastu indal babi haka ne ko yace da annabi ya shiga wajen sai na zauna a bakin kofa hatta qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajatahu har sai da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gama biyan bukatansa a cikin wannan waje yayi duk abin da zai ya gama wata wadda sannan yayi alwala fa qumtu ilayhi lokacin da naga annabi ya kammala gaba daya sai na tashi sai na shiga wajensa yace fa idan huwa qad jalasa ala bi'ri ina shiga sai na ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna a kan rijiyar nan wata wasata kuffaha ya zira a kafafuwansa cikin rijiya abinda ake nufi da alƙufu shine bakin rijiya irin bakin rijiyar da aka yi masa cin baki wanda aka samu bulo aka kewaye shi da shi ko na ƙasa ko na siminti wannan abin da sunansa alƙufu rijiyar da aka haƙa ta ba a babbakin ta haka kawai yadda yake ba kun san akwai abin da ake rijiya a cin bakin ta ko wanda mu anan zai wala kaga an yi rijiya an bata haka kawai ana mata cin baki to wannan cin bakin shine alƙufu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya zauna a kansa sai ya zira kafafuwansa a cikin rijiyar haka ya zauna a haka ina fata an fahimta sallallahu alaihi wasallam yace wata wasata qafaha wa kashafa an saqaihi ya yaye a kaurinsa ya yaye zaminsa ko kuma kwarjallansa daga kaurinsa kaurinsa ya fito ya bayyana wadalahu ma fil bi'ri sannan ya zura sa a cikin rijiyar nan fa sallamtu alaihi thumma saraftu ya ce sai na shiga muka gaisa da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ne masa sallama bayan na yi masa sallama sannan kuma sai na koma waje sai na zauna ya ce fajalastu inda albabi sai na je bakin kofa sai na zauna fa qultu sai na ce la'akunan na bawwaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-yawma yau dai ni ne zan zama gateman din manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi babu wanda isa ya zo ya ga annabi sai na bashi izini ya faɗa haka wata ruwaya kuma kamar yadda zamu zo mu ji a ƙarshe annabi ne sai annabi ne ce masa ka je bakin kofa ka zauna kai mun jiran kofa kada ka bari kowa ya shigo sai na bashi izini to kun ga ai wannan ba karamin falala bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ka je kai masa gitman wannan mutum zai irga shi a cikin wani abu da ya taba samu na falala a cikin rayuwarsa saboda haka فجاء أبو بكر رضي الله عنه أنا نن أنا نن kawai sai ga abubakar siddiq babban aminin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kuma sirikinsa sai ga shi ya zo fada fa'al baba faƙultu ya tun kuɗo ƙofa zai shigo faƙultu sai na ce man haza waye a nan kuma waye faƙala abubakarin sai abubakar siddiq ya ce sai abubakar ya ce ni ne abubakar ya faɗi sunansa sai malamai suka ce idan ka je waje kai sallama ko ka an ƙwasa ƙofa ko ka danna ƙararrawa sai aka ce waye abinda za ka ce shine ni ne ne kada ka ce ni ne idan ka ce ni ne shi wanda yake tambaya ka bai san waye kai ba ba lalle ya ɗau muryar ka ba amma abin da ya kamata a shar'anci a musulunci shine sai ka ce ni ne wani sai ka faɗi sunanka shine abin da ya kamata kamar yadda ya faɗa da ya ce waye sai ya ce abubakarin ma'ana ni ne abubakar kenan wannan shine ladabin da ya kamata a ce mun kiyaye a wannan gaba ta wannan hadisi faƙultu sai na ce da shi ala risilika to dakata a nan dakata karka shigo in ma zahabtu faƙuntu ya rasulallah ya ce sannan sai na shiga cikin wannan rijiya inda annabi yake zaune na ji na ce masa ya manzan Allah haza abu bakrin yasta abiru gafa abubakar ta a bakin kofa yana neman izini a bashi dama zai shigo ya ganka ya manzan Allah faƙala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan lahu wa bashiruhu bil janna na'am ma'ana ka ce ya shigo ka bashi izini bayan ka bashi izini kuma kai masa bashara da cewa shi dan aljanna ne Allah ba mu albarkacin su fa aqbaltu abu mas'ala ce sai na tafi hatta qultu li abi bakrin har na isa inda abubakar ke tsaye na je na ce masa udkhul ka shigo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubashshiruka bil janna manzon Allah tira da aminci tsara tabbata a gare shi yana maka albashir da aljanna ya ce a ce maka dan aljanna ne kun ji bishara ta shigo anan ko fa dakhala abubakarin abubakar ya shiga inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya je ya zauna a daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu tare da shi fil quffi a wannan bakin rijiyar wadalla rijlaihi fil bi'ri kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zara kafafuwansa cikin rijiyar nan kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata wa kashafa an saqaihi ya kuma yaye kaurinsa shi ma ya bayyana kamar yadda ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ma'ana rijiya ce nan ga annabi a zaune ya zara kafafuwansa ciki kusa da shi damansa ga sayyidina abubakar siddiq shi ma ya zauna ya zara kafafuwansa ciki sai aka cigaba da tattaunawa shi kuma mai jiran kofa abun musa al-ash'ari kenan sai kuma bakin kofa ya cigaba da jiran kofarsa me zai faru yace sun marja'atu sannan sai na dawo bakin kofa jalastu na zauna wa qad taraktu akiyata wa a lokacin na bar dan uwana yana yin alwala lokacin da zan fito daga gida akwai dan uwana da na bar yana yin alwala wa yalhaquni zai riske ni zai same ni inda nake fa qultu sai na ce masa in sai na ce a raina in yuridullahu bi fulanin yuridu akhahu khairan ya'ti bihi ma'ana da ya ji sayyidina abubakar ya shigo an ce ka je ka ce masa dan aljanna ne shi to sai ya tuno fa a'a akwai dan uwansa wane lokacin da zai fito ya bashi na alula ya ce idan ya gama ya same shi a waje kaza to sai yake cewa a ransa idan Allah yana nufin wane da alkhairi sai ya faɗi sunan dan uwan nasa ya ce to sai Allah kawo shi ma'ana wannan gara basa da ake samu ta aljanna shi ma sai Allah ya bashi ko an fahimta ma'ana yana dan uwansa me kwaɗayin samun aljanna yawwa to yana cikin wannan maganan fa'iza insanun yuharrikul baba kawai sai ga wani mutum yana girgiza kofa yana girgiza kofa shi yana so a bashi dama ya shigo to kun ga me zai kawo aransa wancan dan uwan nasa ne ko yawwa fa qultu man hadha abu musa ya ce sai na ce waye anan fa qala umar umar bin al-khattab sai ya ce umar ne dan khattabi kun ji ba shi ma bai ce ni ne ba sai ya ce umar ne dan khattabi ni ne umar dan khattabi faƙultu sai abu musa ya ce sai na ce ala rislika dakata a nan kar ka shigo sun maji itu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi sannan na tafi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne masa sallama wa qultu na ce masa hadha umaru yasta'zinu ga umar sa a bakin kofa yana neman izini fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan lahu wa bashirhu bil janna yi masa izini shi ma ka gaya masa dan aljanna ne shi فجئت عمر فجئت عمر فجئت عمر فجئت عمر سي نزو وجن سيدنا عمر فقلت نتي مسا أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة النبي أباك إذن كما يأتي أمك بشارة كما أن الجنة فدخل سيدنا عمر شما يشقى فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القب عن يساره سيجي شما ya zauna a bakin rijiyar nan a hagun mazan Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare tunda wai a bangaren dama sai na Abubakar ko to shi kuma sai zauna a bangaren hagu wadalla rijlaihi shi ma ya zar kafafuwansa ciki thumma arraja'atu yace sannan na kuma bakin gate na ci gaba da aiki fajalastu na zauna fa qultu sai na ce a raina in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ani akhahu ya'ti bihi wani dai har yanzu dai ban fitan mai da rai ba idan Allah na nufinsa da alkhairi sai ga ya je faushi sai ya kawo shi ma aljanna da ake ta samu shi ma ya samu faja insanun faharraka albaba sai wani mutum ya ƙara zuwa sai ya ƙara girgiza kofa fa qultu man hadha abu musa ya ce sai na ce waye nan fa qala uthman bin affan sai ya ce ni ne usman dan affan kun ga dai haji dan uwansa bai zo ba sai zo ake ana bada aljanna amma ba dan uwansa yanzu fa qultu ala rislika sai na ce daya inda kake وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال نجوز أن نبصر هذا أمتي سقارة تبتا أغريش نباش الأباري wanda yake neman izini annabi ya ce idan lahu wa bashirhu bil jannati ma'a balwa tusibu yace ka je ka bashi izini sannan shi ma ka yi masa bushara da an aljanna ne shi amma shi ma a balwa tusibu tare da wasu bala'o'i da musibu da ya same shi ina fata an fahimta shi ma dan aljanna ne amma shi abinda sai ya taka wata gada kafin ya kai zuwa ga wancan al'auran da aka masa shine bala'o'i da zai riske shi wanda mun sha bayani akan abubuwan da suka samu sayyidina Usman ko yawwa shine yana gida aka je aka zagaye gidansa wanda karshe ta kai ta kawo aka haura aka yanka shi wannan shine bala'in da zai same shi to sayyidina Usman ana gaya masa kamar yadda zamu zo a gaba sai ce wallahu almusta'an da aka ce masa annabi ya ce ka shigo dan aljanna ne kai sai daga ya ce alhamdulillah na gode wa Allah sai ya ce to amma fa ya ce ma a balwa tusibuka akwai wani bala'i da zai same ka sai ce wallahu almusta'an Allah ne mataimaki ba dai dan aljanna bane ne to bala'in me kuma yan saboda Allah aka ce dan aljanna ne kai wani bala'in da ka ji tsoro duk inda zaka shiga ba sai ka je ka shiga ku futsa ba ko ba haka bane فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه شبو manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a maka albushur da aljanna ma'a balwa tusibuka amma tare da wani bala'i da zai same ka fa dakhala fa wajada al-quffa qad muli'a yana shiga sai tare da bakin rijiyar nan ya cika babu inda zai sa kafar tasa shi an fahimta annabi ya sa tasa sayyidina Abubakar Siddiq ya sa tasa sayyidina Umar ya sa tasa to yanzu kuma babu waje rijiya ta cika bakin rijiya ya cika فجلس وجاهه فجلس وجاهه من الشق الاخر sai zauna yana fuskantar yana fuskantar ta wani bangare daban a gurin da suke zaune qala sa'id ibn al-musayyab babban malami sa'id dan musayyab akhir al-mutaqaddimina yace fa awwaltuha quburahum sai na fassara wannan kafafuwan nasu da suka sa su su uku sai da usman yazo bai samu waje ba sai na fassara shi da abin da wannan yake nufi shine kabarbaran su inda aka binne su ai mun tuno ko kun ga manzo Allah ina ka binne shi sallallahu alaihi wasallam dakin na Aisha ko lokacin da mahaifinta ya rasu sai na Abubakar Siddiq ana ka binne shi a daman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan dakin na Aisha haka ne ta ce da wajen kaina na ajewa idan na rasa abin ne na a wajen to ana na ana na sai sayyidina Umar ya aiko da dan aike tun yana da rai cewa da Allah idan ya rasu yana neman alfarma ta ba da dama abin da shi a kusa da abokansa su biyu manzon Allah da sayyidina Abubakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam to har sayyidina Abubakar lokacin da aka soke shi da wuka yana sallah sai ya tashi ɗansa Abdullahi dan Umar ya ce ka je ka ce da na Aisha ina ƙara neman alfarma ka ce Umar kada ka ce sarkin mumine Umar zaka ce na neman alfarma da Allah ta bada dama abin da shi a wajen nan lokacin da aka binne shi to ɗakin da mutum uku zai iya ɗauka ko ita bata samu waje ba ina fata an fahimta to sai dan musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai sai ya ce sai na fassara wannan kafafuwan nasu da suka zara cewa yadda kafafuwan su suka cika a cikin rijiyar na babu wanda zai samu dama ya shigar to haka ɗakin da aka binne su su su uku ne babu wanda zai samu dama ya shiga ina fata an fahimta yawwa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa zada fi riwayatin ya kara a cikin riwaya cewa wa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi umarce ni bi hibdil babi da na tsare masa kofa wa fiha a cikin hadisin anna uthman hina basharahu sayyidina usman lokacin da aka masa bushara da aljanna hamidallah sai ya gode wa Allah madaukakin sarki thumma qala sannan ya ce wallahu almusta'an qawluhu wajjaha bi fathi alwaw wa tashdid aljimi ay tawajjaha ma'ana da yace waje abin da yake nufi a sai fuskanci wa qawluhu bi iri arisin huwa bi fathi alhamza wa kasri ra'i wa ba'daha ياء مثنات من تحت ساكنة ثم السين المهملة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه معنى كلمة أريس ديتي بئر أريس تو سيتي كلمة تتكي أنا إيا صرفها تما أنا تكن إيا أوكر كسرة da fataha da bamma wasu malaman kuma suka ce a ba a iya sarrafa ta ma'ana ba ta ɗaukar kasara sai ta ɗau me bamma da fataha kaɗai kun ga da aka kawo aka ce bi'iru arisin kun ga iya bafa ce ko mubaf ne wa mubafun ilaihi kuma shi duk mudafin ilai ka'idarsa da me ka'idarsa da me yake zuwa da kasra ko ka'idan mudafin ilai da me yake zuwa da kasra haka ne yawa to da aka ce bi'ru arisin to idan gairu musarrif ne sai dai a ce me bi'ru arisa ina fata an fahimta to haka wasu malamai suka ce baya sarrafuwa والقف أبدا أكي نفيد القف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر شين أبدا أكي جيني و جيني دا أكي أزاغي ريجي هذا قوله ألا رسلك فتن سديتي ألا رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها أي ارفق ما أنا كأن داكتا ودن سايا حديثي نغبا باب من جريد to babu wannan ana wani amma abinda dalilin yake nufi shine tamkar dabino ma'ana da tamkar dabino aka ba aka kofar shine abin da yake nufi babu shi anawa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace kunna qu'udan hawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance zaune a kewaye da annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi wa ma'ana abu bakrin wa umar a tare da mu wanda muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai babban sahabi abubakar siddiq akwai umar dan khattab da Allah ta tabbata a gare su gaba daya fi nafrin a cikin wasu jama'a fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai sai ya tashi daga cikin mu fa abata alaina kawai sai ya bace ya maka neme shi maka rasa abin nufi abin nufi da abata shine sai ya yi jinkiri lokacin da ya kamata a ce ya dawo bai dawo ba muka neme shi muka rasa to sai hankalin ya tashi wa khashina an yuqtata adunana sai magajin tsoro magajin tsoro kada fa zuwa dauke annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga cikin mu a kashe shi muna nan muna zaune wa fazi'ina gaba ɗaya sai muka fargita fa qumna duk gaba ɗaya mu sai muka tashi muka tafi neman annabi sallallahu alaihi wa sallam sabi abu da yake cewa fa kuntu awwala man fazi'a sai na kasance ne farkon wanda ya fara tashi ya firgita na bazama dan inji ga ina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shiga fa kharastu abtaghi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace sai na fita ina ta neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in shiga wannan sakon in shiga wancan lungun duk inda na san annabi yana zuwa sai na je na duba hatta ataitu ha'itan lil ansari li bani najjar har sai da na je wani lambu ko wani a kewayen waje shine ha'id ko gona ko lambu ta banin najjar ta mutanen madina kabila banu najjar ta su ce ya ce fadurtu bihi hal ajidu baban hal ajidu lahu baban sai na zaga wannan lambun na zaga wannan gonan daga farkon ta karshe ko zan samu kofa da zan iya shiga in duba ko annabi yana ciki falam ajid sai na ga gaba ɗaya babu kofar shiga duka فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه kawai sai naga wani lambatu shine rabi'a wani lambatu ko wani dan gwalalo ya dakhulu fi jawfi haidin yana shiga ta a katangar wannan lambun ruwa yana shiga ta katangar wannan lambun min bi'irin kharijahu daga wata rijiya da take wajen wannan lambun war rabi'u ɗaya daga cikin marutan hadisin sai ce abinda ake nufi da rabi'u wannan fassara ce ɗaya daga cikin marawatan hadisin yake so ya maka sai ce shine aljadwalu saghir shine dan karamin gulbi dan gulbi dan karami fahtafaftu to wannan kuma gana Abu Hurairah ce yace fahtafaftu sai na matse jikina shine ihtafaftu ma'ana na matse jikina na kaskantar na kankantar da jikina fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan lambatu din yace na shiga ta ciki na je na samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala annabi yana gani ya ce abu huraira abu huraira kai ne anan fa qultu na'am ya rasulullah yace eh ni ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma sha'anuka annabi yace to menene sha'aninka me ke faruwa qultu abu huraira yace sai na ce kuntu baina adhhurina ya rasulullah ka kasance a cikin mu muna zama tare fa qumtu fa abta'ta alaina kawai sai ka tashi sai ka bace mana maka ne me ka maka rasa fa khashina an tuqta dunana sai muka ji tsoron kada ɗauke ka daga cikinmu a cutar da kai fafazi'ina sai muka firgita sai muka razana fa kuntu awwala man fazi'a sai na kasance ni ne farko wanda na fara firgita na tashi fa ataitu hadha al-ha'id nazo wannan lambu fahtafadtu na matse jikina na shigo ciki kama ya tafi zuffa alabu kama yadda dila yake matse jikinsa idan yana so shiga wajen da yake rami ne da ya masa kaɗan wa haula inna su wara'i ya ce ga fasawar mutane su ma a bayana za su zuya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala abu faqala sai manzan Allah ce ya aba huraira ya kai abu huraira wa atani na alaihi sai annabi ya cire takalmansa guda biyu sai ya ba abu huraira a hannun sai ce rike wannan faqala ya ce masa izhab fita je ka bina alayya hataini da waɗannan takalma nawa guda biyu a hannunka faman laqita min wara'i hadha alhayd dukkanin wanda ka fara haɗuwa da shi a bayan wannan lambun ya shaɗu Allah ilaha illallah yana shaidawa ya tabbatar babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah mustaiqin biha qalbuhu zuciyarsa ta sakankance da haka fa bashirhu bil janna to kai masa bushara da dan aljanna ne shi ina fata an fahimta wato abin da ya faru shine lokacin da Abu Hurairah ya shiga lamban ne ya samu annabi sai manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya cire takalmarsa guda biyu sai ce rike me yasa ya bashi takalmarsa saboda kana gani ka san takalma adamu ne ka san wannan sakon wane ne kenan sakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai bashi saboda in ba haka ba za a kareta shi za a ce ba daidai bane kawai ka zo ka rinka mutane bashara da aljanna maka isa ba to shi yasa sai bashi takalmansa guda biyu sai ce duk wanda ka ida shi ka ce ni na aiko ka in dai ya tabbatar babu an bauta da gaskiya sai Allah zuciyarsa ta kankance da haka ka ce masa dan aljanna ne shi to yana fita kun san waye samu sayyidina umar sayyidina umar ya samu abu rera da marnasa da farin cikinsa zai bushara ya ce ya umar manzan allah ya ce in ka shaida babu an bautawa da gaskiya sai allah zuciyarka ta su kankance da haka kai dan aljanna ne sayyidina umar da ya samu hannayensa guda biyu ka da yadda ke abu rera sai da ya faɗi ya shaƙo shi cewa ya sa kai ce annabi ne sani ce to mu tafi wajensa ya faci kukiye shi aka tafi wajen annabin aka sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ya ce ya rasulullah kai kasashe zuwa rinka faɗa haka ya ce ni ne ce rasulullah kada ka haka mutane za su ragwanci mutane ya su kasalance yanzu duk wanda aka ce masa ya imani da Allah da ranar lahira a yi imani da Allah zuciyarsa ta su kankance da haka ai sai daina ibada sai daina aiki sai daina abin da ya kamata ya rasulullah kada a gaya musu wannan sai annabi ya ce sake shi sai ya sake shi ce to shi kenan ba sai an faɗa ba sai yadda umar kenan kun gaba an ce dan aljanna ne shi amma shi ba wannan ne a gabansa ba shi yana jin sauran mutane ne shi idan yana da imanin da ya san wannan ba zai mai tasiri wajen daina wani aiki na kirki ba amma wanda an gaya wannan shi kenan kai dan aljanna ne shi kenan yan saboda Allah idan akwai yiwuwar halin da za a zo a ce maka dan aljanna ne a ga maka yanzu a kake gani wallahi yanzu mutanen mu aka ce mutum aljanna ne ai shi kenan kuma Allah ya datar da mu mala yace wa zakar alhadith bi tulihi sai amma sauran hadisin da tsayinsa shine sauran abubuwan da na kawo muku kenan الربيع أبن أكن في الربيع النهر الصغير شيني دان كرام كرام كورما هو الجدول شيني دي قلبي دين بفتح الجيم دي وجيم كسرة كما فسره في الحديث كمدا aka fassara shi a cikin hadisin tun asama wa qawluhu da yace ihtafaztu ruya bir ra'i wa bizai an rawaito shi da ihtafar ihtafartu kamar yadda aka rawaito shi kuma ihtafaztu da zayun ko kuma da ra'un kowanne yazo wa ma'anahu bizai tadamamtu wa tasaghartu hatta amkanani ad-dukhul ma'ana tadamamtu na matse jikina shine fadama mutu wata sagartu na kaskanta jikina na mai da jikina dan karami hatta amkana ni dukhul har na samu dama na iya shiga cikin wajen hadisi na karshe wanda kuma shine na karshe a cikin babu insha Allah ta'ala wa an ibn wa an ibn shumasa ta qala an karbo daga ibn shumasa qala yace hadarana عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبقى طويلا yake bai ɗaya daga cikin tabi'ai yake bai labari cewa man halarci amr bin al-as amr bin al-as ɗaya ne daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka sani yace to mun halarci wajensa lokacin da yake dab da mutuwa shine fi siyaqatil maut yake kan gargaran mutuwa zai rasu fa baka tawilan saboda haka sai ya kuka ya kuka ya kuka mai tsayi wa hawwala wajahu ila aljidari ya juyar da fuskansa yana yana kallon gini ya daina kallon inda mutane suke faja albnuhu ya ƙunu sai ɗansa waye ɗansa kenan shi ne abdullahi ɗan amru ɗan as ɗaya daga cikin mutumin bakwai mutum bakwai da suka fi kowa rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan amru bin al-as ne shi sahabi ne babansa ma sahabi ne sai ɗansa ya ce ya abata ya babana amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza ya baba wannan kukan da kake da raki da tada hankalinka ba kai ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maka bishara da abu kaza ba ba kai ne naji annabi ya ce abu kaza akan ka ba ya ta kawo masa falaloli da abubuwa masu kyau da annabi ya faɗa akan sa dan ya kwanta masa da hankali fa aqbala bi wajhihi fa qala da yaji dan sai ya ta faɗa wannan abubuwan sai ya jiyo da fuskar sai fuskar dan fa qala sai ya ce masa inna afdala ma nu'iddu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce ya kai ɗana ka sani hakika mafi falalar abin da muke irgawa a matsayin abin da ya fi komai shine shaidawa babu abin bautawa sai Allah maɗaukakin sarki da kuma shaidawa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ne ita ce kalmar shahada ya ce wannan shi muke irgawa a matsayin abin da ya fi komai falala ya ce inni qad kuntu ala atbaqin salaf ya ce abin da ya sani wannan kukan da wannan rakin da kuka gani shine na kasance akan wasu akan kaifi uku wasu abubuwa guda uku suke tayan min da hankali kowanne ɗaya daga cikin su ina da matsala a cikin su yace to ga su abu na farko shine laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni yace da na ganni a lokacin da babu wani wanda yake kin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ni ai kun gane abin da yake nufi ko a da lokacin kafin karɓa addinin musulunci ce babu wanda yake ki a duniya kaf kamar annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi yace wala ahabba ilayya min an akuna qadis tam qadis tamkamtu minhu fa qataltuhu yace babu abin da na fi so babu abin abin da yake mafi soyuwa a gare ni sama da na samu dama akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na kashe shi ce wannan shine abin da ya fi so a rayuwarsa gaba daya falon mutu ala tilkal hal la kuntu min alin nar yace to idan da a ce na mutu a wancan hali wanda nake kin annabi da na mutu a wannan hali sai tun dan wuta ne ni ba yace to kun ga abu na farko da ke tayi min da hankali idan na tuno shi kin abu na biyu yace falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya musulunci a cikin zuciyata Allah ya haskaka zuciyata da addinin musulunci ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai dai zo zama zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qultu nace masa ubsut yaminaka fal ubayika ya manzon Allah shin faɗa hannunka na dama ne maka mubaya'a zai karba addinin musulunci kenan fa basada yaminahu fa qabattu yadi fa qabattu yadi sai da annabi shin faɗa hannunsa yana jira amul dan asa miko hannun sai ya masa mubaya'a kawai sai ya janye hannunsa shi kuma shi amul dan asa din kenan sai ya janye hannunsa me dalili fa qala sai annabi ya ce masa malaka ya amru me kuma ya same ka ya amru ka ce na kawo hannu na kai mun baya gashi na kawo kuma ka dauke naka me yake me yake damun ka qultu yace sai na ce aradtu an ashtarita an ashtarita yace ina so na sanya sharadi ne ma'ana zai shiga addinin musulunci amma sai ya sanya sharadi wa zai sanya wa sharadin shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tashtari umada me zaka shartanta me shar'in naka faɗe shi naji qultu yace ay yughfara li shar'ina guda ɗaya ne kawai shine za a gafarta mu ma'ana duk abin da nayi a baya na rashin kyautawa da wancan mummuna kidar da nake da ita na kinka duk Allah zai gafarta min yanzu shine shar'in nawa kawai qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma alimta shin baka sani ba أن الإسلام يهدم ما كان قبله addinin musulunci yana rushe ya ruguje duk abin da kasance kafinsa idan mutum ya karɓi addinin musulunci ko da shekara ɗari a cikin kafirci duk abin da ya kata a kafirci na Allah madaukakin sarki ya lalata shi wannan abin ya zube babu shi ko ɗaya yanzu da shi da jariri sabo haihuwa ko kuma da yaro balagagge wanda ya balaga yau za a fara rubuta masa lada ko alaki ɗaya suke babu komai a kansa baka san haka ba wa annal hijrata tahdumu ma kana qablaha baka san cewa hijira tana ruguje abin da yake kafin ta ba wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu qablahu ba hijira ma ko kuma aikin haji shi ma yana ruguje abin da duk yake kafin su duk baka san wannan ba annabi ya ga masa wannan abu na uku wa ma kana ahadu ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba wannan na uku ba ci gaban wancan ne yace sai da ya kasance kuma babu wani a cikin mutane kaf da ya fi soyuwa a gare ni sama da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wala ajalla fi aini minhu babu wanda ya fi girma a idona kamar shi sallallahu alaihi wasallam wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu yace ba ma na iya cika idona da kallon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda girman sa da falalarsa a wajena ma'ana idan kana ganin girman mutum za ga ta hada ido da shi baka iya yace to yadda nake ganin girman annabi nake son sa bana iya cika ido na da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan na kalle sai in sun koyar da kaina bana iyawa yace walau su'iltu an asifahu ma aqabtu da a ce za a tambaye ni yanzu a ce in siffanta da annabi yace wallahi yake yace wallahi ba zan iya ba wani tambaye ne yace ga Allah ka siffanta mana annabi yake tunda kai ka zauna da shi ce wallahi ba zan iya ba me yasa ce bana iya kallon sa kallon da zan iya siffanta shi sallallahu alaihi wasallam ya ce li anni lam akun amlawa aini minhu saboda ba na iya cika idona da shi walau mutu ala tilkal hal ya ce to da a ce na mutu a wannan halin na biyu larjautu an akuna min ahlil jannati kun ji ba sai ce to da na yi fatan kasancewa daga cikin aljanna ku duba kalmar bai ce da na kasance a cikin aljanna ba da na yi fatan kasancewa a cikin yan aljanna shine abin da na ga muku ɗazu ba a yankewa a ce mutum ɗan aljanna ne kai tsaye kun ga yan wuta sai ce da a ce na mutu a wancan hali da ni dan wuta ne amma wannan sai ce da a ce na mutu a wannan hali da ana fatan kasancewa ta dan me dan aljanna thumma willina ashiya ma adari ma hali fiha sannan abin uku kuma da yake ta mun da hankali shine sannan daga baya bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar mu sai aka shugabantar da mu aka ba mu a jibintar wasu al'amara na mulki wasu abubuwa ya ce ma adari ma hali fiya ban san menene hali na a cikin abubuwan da muke a cikinsu ba fa'iza ana mutu to wannan abin da ke ishara zuwa gare shi shine kun san lokacin da aka samu rashin fahimta tsakanin ma'auya dan abu safiyan da sayyidina aliyu dan abi talib da Allah ta'ala tabbata a gare su gaba daya to shi amr bin al-as ya kasance na hannun daman ma'auya dan abu safiyan ina fata an fahimta yawa ya kasance wanda suke tare da ma'auyan abu safiyan duk wannan yaƙe yaƙen da aka yi da sauransu duk da shi ake kuma a wannan yaƙe yaƙe an yi asarar sahabbai da yawa an yi asarar tabi'ai da yawa an yi asarar mutane da yawa a wannan yaƙe yaƙen da aka to wannan abu shine ke tayar masa da hankali yake na dama shiga cikin wancan rikicin da ya ce bai san halin sa bai yanzu shin Allah zai gafarta masa Allah ba zai gafarta masa bai sani ba wannan fa sahabi ne na annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi yana da abubuwa masu kyau da ya gabatar to amma saboda wannan abin da ya kalli abin da yake tunani shin Allah zai gafarta masa kuma zai gafarta masa ya kuma mu yanzu halin da muke ciki wanda ba mu da ɗaya bisa ɗari cikin abubuwan da ya aikata na kirki amma za ku ga yadda muke sare su ba sa sare haka Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ce fa'iza ana mutu to sai yake barin wasiya cewa idan na mutu fala tashabanni na'ihatun wala naru kada a bari wata mai kuka irin kuka mutuwa ta biyo bayana sannan kuma kada a ɗau gawata a biyo ta da wuta a kunna garwashi na wuta a rinka bin gawata da ita kamar abubuwan da suke a lokacin jahiliya ya ce to kada a yi bin haka fa idza dafantumuni idan kuka binne ni fa shunnu alayya turaba shannan ku zuba ƙasa a kaina zubawa ku zuba ƙasa a kaina zubawa ba wai akan a kabarinsa ba abin nufi shi akan kansa a tila masa ƙasa abin da yake so kenan ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور sannan ku tsaya akan kabari na kuna min addu'a kuna roƙa min Allah gwargwadon yadda za a yanka ko kuma za a abin nan soke a raƙumi wa yuqsamu lahmuha sannan kuma a raba naman shi hatta asta'anisu bikum har na samu ɗeba kewa ɗeba kewa da addu'ar da za ku yi min wa anzura ma uraji'u bihi rusul rabbi sannan kuma na duba na samu damar mayarwa da masu tambaya ta daga cikin manzannin ubangiji na abin da za su tambaye ni su ne mala'ikun wanda suke zuwa kabari domin tambayar mutumin da aka sashi a cikin kabari wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa qawluhu fadinsa da yace shunnu ruwa bishinil mu'jama an rawato shi da shinu mai dugo ita ce mu'jama wa bil muhmala an rawato kuma da mara dugo ma'ana sunnu kenan ai subuhu qalilan qalilan ana ku zubar kasa a kaina kadan kadan kadan kadan wallahu subhanahu a'lam malai ce Allah madaukakin sarki shine mafi sani anan zamu dakata insha Allah ta'ala kuma daga wannan sati sai bayan sallah idan Allah kai mu zamu dawo mu ci gaba da darasi a cikin babin da muka tsaya insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته